mita 88.5 da lafiyar zamani a bakar sabo daga yankin unguwar nasarawa bangaren filin su kuwa ko mu ci wuraren alu avenue inda ake zargin wasu ɓata gari a ƙarshen makon da ya gabata sun yi ta'ada nan da ake ta kiraye-kiraye musamman jami'an tsaro da cewar matasa su kujinta wato kwacen waya sun kwace wa wasu mutane ciki har da wata matashiya wacce suka yi yunkurin kwace mata a farko ta yi ta maza har da cizon ɗaya daga ciki ta kuma tunkuɗe shi ganin cewar ba shi da makaman da zai iya illata ta duk da dai daga bisani sun yi nasarar kwace jakar abokiyar tafiyar ta suka ɗauke mata wayar da kuma kuɗaɗe suka yadda jakar bayan wasu matasa jarumai sun bi waɗannan matasa da ake zargi jin labarin ne yasa muka bazama domin ganin cewar mun samo ɓangarorin labarin don ganin mun shaidawa masu sauraro irin wannan jarumta da suka yi wato daga ita kanta matashiyar ganin cewar bata bari kawai lokaci ɗaya waɗannan mutane masu bakar ta'ada sun yi galaba a kanta ba bayan kuma sun yi galabar Allah ya taimaka ya kalli zuciyarta ya kuma kawo mata ɗauki daga wasu matasa wanda akwai Muhammad Adnan da kuma Abdulkarim Muhammad wanda aka fi sani da Maloniya mazaunin unguwar Sani Menege wanda suka yi dimmeyiwa suka bi waɗannan matasa kuma suka daƙumo su suka danƙa su ga 'yan sanda. Za mu fara tattaunawa da ita wannan matashiya domin jin yadda aka yi abin ya faru. Farko za mu so mu ji suna.
Zainab Ado Muhammad.
Rahotanni sun nuna cewar an samu su bata gari sun tare ku har sun kwace muku waya. misalo zai so da shi ne a gaskiya wannan batu yake.
Gaskiya ne misalin karfe shida domin irin minti arba'in da wani abu mun nan mun taho hanya za mu tafi aika an aike mu za mu je mu siyo abu sai muka tsaya a daidai bakin titi na wani waje haka ana sai da drinks muka siya lemu bayan mun siya lemu sai muka ga jama'a irin an gama wai ashe an gama sukuwar doki ne suna fitowa sai muka tambaye mutanen masu da lemu ne kan muka tambaye su me ke faruwa ce ne sai suka ce a'a an gama sukuwa ne an tashi kenan suna fitowa sai muka ce o sai budan bakin wanda muke tare da ita yar uwan ta sai ta ce ka ita kan ma bata fiye son ta ga ana guje gujen nan ba ita hankalin da baya kwanciya sai muka yi dariya ce mata ke dai kan kawai Allah ya kiyaye mu tafi kawai to me a daidaita sau mu kuma yana da da yana kokarin ya daidaita ya hau kan tsakiyar titi kenan mu dau hanya sai wasu suka zo ni kuma sai aka kira ni a waya da aka kira ni a waya sai na na yi receiving call ina cikin waya da wanda ya kira ni din har ya har sun wuce ni fa sai ya dawo ta gefen da nake sai ya zo wai ba ni wayanki na ce me yasa zan baka wayana wai ba za ki bani wayana ba ba za ki bada wayan ba sai ya zage ni sai ce me yasa zan baka wayana sai na ending call din sai na da damun wayan na hannun dama na ne sai na da da wayan hannun hagu na sai ce me yasa zan baka wayana ka kawai ka zo ka ce min baka wayan ba za ki bada wayan ba don kaza kaza ki yana ta zagi na sai ce wallahi ba zan baka wayan sai ce wallahi zan luma miki kwa sai ce sai dai ka luma in ya tsohon kalma sai ka ansa wayan sai ya daga rigar shi irin halaman zai fitar da wuka sai na kalla wajen da ya dagan halatta daga halaman tabbas ba wuka hannunsa sai na ɗauko wayan da na mai da shi a nan hagun sai na jefa shi a gefen da ƴar uwana take sai na daɗa mata ƴar uwan tawa sai na danna wayan da jakana ma na jefa shi a gurin sai na danna wayan sai yana ce min ba za ki bada ba ba za ki bada ba zan luma miki wani ce ba zan bada ba sai da yadda yake sai ya ja min mayafi da ya ja mayafi sai tunka min sarƙa ta sai na ce dai ba zan bayar bayan bayar da yake ya ga inda na je koyin sai ya zuru hannun shi zai sa ya dau wayan ni kuma da na ga ya zuru hannun sai na kama hannun nashi da na ci zai ka hannu sai na hankaɗa sa sai ya faɗi sai ya faɗi zai faɗi ƙasa kuma ƴan uwansa su kuma suna ta ɗaya gefen ta gefen ƴar uwarta su kuma sun zo mata da wuka sun kai su kai sun kai su rai bakwai akan nan ta wuka ji suka zo da wuka sai suna ku yi haƙuri don Allah ku yi haƙuri sai wani ya zaro wani wuka dogo sliver kolo yana ƙoƙarin zai daɓa mata kenan sai ta ya bincike da jakan halin ta fuskan jakan da zai sai tsawon hanya yana gudu yana cikin gudu kenan sai irin ta tafta tana iyo tana ku taimaka min ya anshe min jaka da kuɗi da waya na a ciki ku taimaka ku taimaka sai wasu mutane daman suna zuwa a mota su ashe already su ma sun ga wasu a bayan da suka wahaka sun ɗauko ta a kan ta so ta je in dai har za ta gane su su bi bayan su su taimake ta an sa mata kuɗinta da wayanta to tafiyar da ita kuma sai suna cin tafiyan ne suka ga ƴan uwanta tana ihu tana a taimaka mata to ƴan uwan da suka ga ƴan uwan wata sai suka ce a'a waye sai suka daga kai suka ga wanda take ihun take bin bayan su sai suka tsare su tsare sun da za su yi kenan sai da ya ga halaman za a kama shi sai ya buɗe wayan ya kwasa wayan kawai sai ya jefar da jakar ba komai sai ya gudu ana cin haka kenan sai suka bayan sai aka kama ɗaya daga cikin su kuma shi ma wannan din da aka kama shi ne su suka fashi suka fara zuwa ta gefe na suka cin ba da waya na shi da wani misali a idan ki kafin a karɓar muku wuta ku wayar ko kuma ita ta karɓi uwar taki da wayar da take ciki da wayar ta ta da kuɗin ta sun yi wa wasu ne a gaban ku kun gani ko ku a dama ta kanku suka fara.
ba ta kanmu suka fara ba odo ba su ba su yi ba su yi a gaban mu mun gani ba sai dai a the process bayan sun gama mana bayan mutanen can sun same su da muka je ne muka samu wata ita ma a cikin motar ashe su riga sun mata a gaba ne su gudu wanda suke suna gangarowa sun gama mata ne suka gangaro suka karaso wajen mu misali akwai wanda aka samu sun jiwo ciwo ne ko ko iya wayoyin kawai suka karba duk wanda suka je kansa sai su masa barazana ya bada wayar kawai shi tafiyar su kamar yar uwartawa kafin shi an ta boran jakan nata sanda suka mamaye ta har bakinta daga ciki haka ta ya fashe
kamar yadda muka faɗa tun da farko akwai wasu daga cikin matasa wato da suka yi ta maza suka bi waɗannan ɓata gari suka kuma yi nasarar dakule su har suka danka su a hannun jami'an 'yan sanda kamar yadda muka faɗa akwai muhammad azanan da kuma wato abdulkarim wanda aka fi sani muloniya da ke unguwar sani mai nage su ne suka yi duk mai yiwuwa wajen ganin cewar sun sami wannan nasara ta kama waɗannan matasa su ma mun sami zarafin zantawa da ɗaya daga cikin su ga ma zantawar da yamma wajen karfe shida na yamma ni da abokin tafiya ta abdulkarim miloniya muna tafi kawai a bakin runabout na alfuka sai muka ga yarinya mura ta ɗora hannu a tana ihu da wasu samari suna ta wucewa da gudu sai muka tsaya muke tambaya me ke faruwa sai take cewa wani ne ya sa mata wuka a wuya ya karbe mata waya da jakarta akwai kudi a ba sati sauran a ciki fusge sun kai da gudu tana ta kuka ga kuma wani saurayi tare da ita shi ma ake wuka aka samu ta yana ji yana gani a karbe aka tafi sai muka dauke sa mota mu juya mu bi ko za mu ga wanda ya karbi wayan ta da jaka mu karba muna juyowa mun biyo ta layin nan na lugaci muna je yaran suna suna tafiya mai mashin kuma ne suka haɗe shi su suke waya su suke jaka ko sai kuma su shigo wani tunani su sun murde wata yarinya sun da wasu yan mata haka sa sai sun karɓi wayoyi a hannunsu sai suka fusko jaka sai nan ne sauka daga mota sai na biyu wanda ya karɓo jakar da gudu sai yadda jaka a shi already a wannan lokacin ma ya riga ya cire wayar da take cikin jakar da kuɗin da ke ciki ya yar min da MT. na bi su da gudu haka dai muka dinga bin su da gudu da gudu da gudu da gudu muna bi mile har sai da muka je magon jakshin tare da su yaran suna tafi suna ta karɓar kayan jama'a muka zo nan magon jakshin na kama ɗaya fara duka wasu suka zo da mota na saka musu ɗaya cikin motar suna tsaye nan na kama na kuma kama wani wannan da na kama shi ne na ɗauka zuwa kwalli division shi kuma wancan da na saka musu a mota a shi da rai da antidaba suka kai shi to sun kai shi antidaba daga baya dai su ma da na kai kwallon division da aka mai da su antidaba so mun tarar da su a antidaba din warali yara guda biyu yanzu suna nan a antidaba yaran da makamai da komai haka suke tafiya abun yana da ban mamaki abun ya bani tsoro misali ga shi kun bi waɗannan ɓata gari da ake zargin su da kwacewa mutane waya a hanya amma sun kwaci ta wata matashiya sun kuma arci shin ku kun samu nasarar dakon wasu a guje kun bi su har kuka samu nasarar kama su misali su da shin lokacin da kuka bi su ba kwa tsoron cewar ku ba wani abu hannun ku amma su ga makamai hannun su kuma hakan kuka bi su kuma kuka sami nasarar dakon su to akwai wani abu da yake faruwa wannan abin da kake gani yana mugun yi min ciwo a zuciyata ina jin haushin faro wannan abu saboda kullum kaga garinmu ne ba mu da wani gari da ya wuce Kano kullum shi ke ta lalacewa yara suna ta lalacewa kusan abin da suka dauka matsayin sana'a kenan mu kuma wannan abun ba wani abu ne wanda muke ganin ya fi karfin mu dan wallahi ba wai irin soyayyen nan kananun barayi ba wallahi ta barawo wanda yake daukan makamin da yafi nasu ma mu zami ido da ido da shi in dai Allah ya da kaddaran mu zami masa zami masa in Allah ya so ya yarda saboda kullum za mu fito daga gidajen mu za mu yi addu'a ta neman kariya daga gurin ubangiji kuma Allah mun na da yakinin Allah yana kare mu yana kuma kan kare kuma sannan zuba ido da mutanen gari suka yi suka bar dan sanda yakin nan dan sanda ba zai iya yakin nan ba duka dan sanda kwaya nawa ne a jihar Kano mutane nawa ne a Kano masu aikata laifin nan sun fi yan sandan nan yawa yau inda masu aikata laifin nan za su tattara su fito sun fi yan sandan da suke jihar Kano yawa wannan shine abin da yasa ka ga na sa wannan abin a zuciyata duk ran da ni dai Allah ni dai in dai Allah ya nuna min a ido na ina gani ba za a yi wani kwace in kau da kai ba in Allah ya yarda ni shawara da nake bayarwa idan mutum ba zai iya yana gani gaba da gaba sun zo da wuka za su karɓi wayarsa ba zai iya dan tinga ya ki ba su wayan ba lokaci guda ya mika musu tun da garin mu ne har yanzu muna nan Afirka ne muna da arhar dutse mutum yana karɓar waya kai juya baya ka ɗau rusheshen dutse ka fasa maka kai ta baya ka make shi kawai ni kaga akwai lokacin da aka taba tuntun za a karɓar mun waya a nan daidai kwanan mai kwanan sabo kan titi na Maiduguri road nan daidai kan kwanan sabo mutum uku haka suka rugo da gudu suna zuwa da na tabbatar da cewa wayannan mutum uku in suka taru lokaci guda za su iya fin karfi na ina tabbatarwa kaina suka to kawai sun koyawa ne a kasan dauci katon dutse na buɗa na ce duk wanda ya zo Allah sai na fasa masa kai haka kuma suka fashe suka bani guri suna ci suna gani na tsallaka titi na tara da yasa hulai tafiya ta To musamman da yake abin ya je ga batun rundunar 'yan sanda wannan ya sa muka yi taɓin alli da mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ta nan jihar Kano DSC Abdullahi Haruna Kiyawa wanda ban iya ji daga gare shi ba amma da zarar sun magantu za ku ji mu da su. Abakar Sabo akan mita 88.5 da lafiyan muryar zamani.